suke shigar da mutum aljanna din mala ce if al-musabbab wujuduhu bi wujudi sabab al-musabbab wanda ya zamo sabbababbe din menene sabbababbe shine shiga aljanna mu dauka shiga aljanna shine sababin ko kuma tsirar ɗalibi wato shine abin da ya sababa to baya samuwa sai da sababihi wato sai da sababinsa me sababin tsirar ɗalibi shine ijtihadi wato ƙoƙari me sababin shiga aljanna shine aiki ba a samun abin da aka sababa sai da mi sababinsa shine abin da malam yake so ya faɗa cewa shiga aljanna shine musabba to kuma menene sababin shiga aljanna shine al'amalu saliha wato ayyuka wato na kwar sai malin yace yake faɗa yake cewa wal muntafi fil hadis abinda hadisin yake korewa hiya ba'us samaniya wato ita ce ba'i wato ta kuɗi wato ta samaniya yace fa innal abda domin cewa bawa walau umira umarar duniya da zai rayu irin rayuwa ta duniya a ce shekarunsa su kai adadin shekarun duniya wa huwa ya sumu naha yana azumtar wato wuni wa ya umun laila sannan yana tsaida wato dare wa ya cita nibil ma'asi sannan yana nisantar manya-manyan wa ya cita nibil ma'asi sannan yana nisantar wato laifuffuka kullaha ga baki ɗayanta lam yuqabil kullu amalihi ushurul ma'ashir asgaran ni'imin lahi cewa aikin nasa ga baki ɗaya bai kai ɗaya bisa goma wato na mafi karantar wato ni'imar aljanna a ce mutum ya rayu a duniya rayuwarsa adadin yawan shekarun duniya kullum azumi yake sannan da tsayuwar dare ya nisanci ban sunansa sabon Allah madaukakin sarki to duk aikin nasa idan aka hada su bisu kai ɗaya bisa goma wato na mafi ƙanƙantar wato ni'imar ina aljanna kenan duk aikin nasa bai kai Allah madaukakin sarki ya karɓa aikin nasa ya bashi aljanna ba mu fahimci wannan shi yasa abin da manzon Allah din yake so ya faɗa ba'un din da take cikin jaza'in bima kanu ya amaluna ba ba'un samaniya bace ba ba'un ce wacce take sababiya ba'un samaniya ita ce kace ishtaraitul kitaba bi mi'ar naira cewa na sai littafi naira ɗari wannan sai ya zamo ba'un din da take cikin bimi'a ya zamo ba'un ce samaniya an baka littafi ne i waɗanda naira ɗari maimakon naira ɗari ɗin shi kuma Allah maɗaukakin sarki aljannarsa ta wuce ya karɓi aikin bawa ya bayar da ita sai dai ya shigar da bawa aljannar wato don rahamarsa don aikinsa bai ke Allah ya karɓi aikin ba ya bashi aljanna amma kuma aikinsa shine sababin shiga mi wato aikinsa shine sababin shiga aljanna shine abin da malam yake so ya faɗa mana cewa wai ba hadisin yana fito na fito da ayar ba ko kuma ayar tana fito na fito wato da hadisin ba a babin misali sai malam yake faɗa yake cewa a babin misali azumine ne yace wal ba'ina to fa kaifa takunu wato samanan lidukulil janna ta yaya za a ce kuɗi ne ko wani aiki ne sababin shiga aljanna kuma sai ke ta rabbi gifiril warham wa anta khairur rahimina ya Allah ya ubangiji kai gafara sannan ka ji kai sannan kai ne mafi alƙairin wato masu wato jin kai Allah subhanahu wataala da haka idan mun fahimta wancan hadisin da manzon Allah ya ce ɗayan ku aikinsa ba zai shigar da shi aljanna ba yawa sai dai sai dai in Allah madaukakin sarki ya lullube shi da rahama daga wurinsa yana nufin cewa aikinsa dai kai ya Allah maɗaukakin sarki ya karɓe shi ya ba shi wato aljanna shi ne kawai yanzu misali idan wani ya tara kuɗinsa sai ya bada kuɗin sai a bashi gida a duniyance la'alla a bashi wani babban gida ko abin da ya kama da haka to shi wannan kuɗinsa da aikinsa wani kuma da ka samu aiki zai yi wannan aikin sai ya zamo iwadun akan abin da za a bashi shine maimakon abin da za a bashi wani ya ce to ka je kamun aiki na shekara kamar yadda annabi Musa ya je kiwon shekara goma aka aurar masa da mata ai wannan kiwon nasa da shi ne sababin aurar masa da ni wato sababin aurar masa da mata a yanzu ma zaka gani cewa to zaka mun dan baka abu kaza amma kuma da sababin abin nan zaka je kai abu kaza sai ya zama wannan abin da ya shine iwadi na wannan abin da aka bashi to shi ibadar bawa ba ta kai Allah madaukakin sarki ya karbe ta ba wato ya bashi gidan aljanna ba sai dai Allah madaukakin sarki ya shigar da bawan saboda rahamarsa saboda idan an zo ana lissafa ni'imomin da Allah madaukakin sarki yayi wa bawa da Allah ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha idan kuka ce za ku kirga ni'imomin da Allah madaukakin sarki ya muku ba ku isa ku kirdige ba yanzu ka je kawai ni'imar wato lafiya kadai da Allah ya ba wa bawansa idan aka zo za a yi zube ban ƙwarya sai kaga kawai duk bautar da bawa ɗin ya yi ta ƙare a ni'imar lafiya ko ya zo a ni'imar yatsa guda ɗaya tallintal ko yatsotsi guda uku ga su dai da su yake rubutu wani ba su da yatsa guda uku da yake rubutu sai kaga a yatsotsi guda uku kawai ni'imomin man sunansa cewa aikin nasa wato ya ƙare amma daga ƙarshe sai Allah maɗaukakin sarki sai ya duba aikin nasa sanadiyar aikin sai ya lullube shi kuma sai ya sa shi a cikin mi aljanna kenan dai aljanna sababin shiganta menene aiki amma kuma tare da rahamarwa wato da rahamar ubangiji shine abin da malam yake so ya faɗa mana to Allah madaukakin sarki ya shigar da mu aljannas malam yake cewa mad dalilin imani bil qadari jumlatu menene dalilin imani wato da kaddara wato jumlatan wato a game yawa menene yake ishara akan cewa tunda yana daga cikin rukunin imani guda shida bayan imani da Allah da imani da manzannin Allah da imani da mala'ikun Allah da imani da littattafan Allah da imani da ranar tashin alkiyama to kuma abu na gaba manzon Allah ce an tu'mana bi qadarin khairi wa sharri kai imani da kaddara wato alkhairin ta ko sharrin ta to me yake dalili mine ne yake ishara akan mutum ya imani da kaddara cewa dukkan abin da ya same shi na daɗi da akasin daɗi dukkan sa yaji da cewa Allah madaukakin sarki ne wato ya kaddara masa daga ciki akwai faɗin Allah madaukakin sarki da yace wa kana amrullahi qadaran maqdura lalle al'amarin Allah ya kasance kadaran wato abin kaddarawa ne makaduran ko kuma kadaran kaddararre ne makaduran sannan kuma abin kaddarawa ne wa ta'ala da faɗin Allah madaukakin sarki da yake faɗa yake cewa liyaqdi Allahu amran kana maf'ula domin Allah madaukakin sarki ya hukuntar da wani al'amari kana maf'ula wanda ya zamo abin aiwatarwa ko abin aikatawa da kuma faɗinsa subhanahu wata'ala da yake faɗa a wani wajen yake cewa Allah madaukakin sarki yake cewa wa kana amrullahi maf'ula eh cewa al'amarin Allah abin aiwatarwa ne da kuma fadin sa da yake cewa ma asabin musibatin illa bi iznillah wa man yu'min billahi yahdi qalba cewa babu wata masifa da za ta samu illa bi iznillah sai da izinin Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce wa man yu'min billahi duk wanda ya imani da Allah ya mai da al'amarin abin da ya same shi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya hadi kalba Allah madaukakin sarki zai shirya da zuciyarsa Allah madaukakin sarki zai tsora su akan tafarki wacce take dodar wanda za ta kai shi wato aljanna da kuma fadin sa subhanahu wa ta'ala da yake cewa wa ma asabakum yawmal taqal jama'ani fa bi iznillah Allah yana faɗa wa sahabbai abin da ya same su a ranar da aka yi yakin Uhudu aka kashe mutum saba'in da wani abu a cikinsu waɗansu aka raunata su hatta munzon Allah aka karya masa haƙorinsa na gaba aka fasa masa goshinsa Allah maɗaukakin sarki yake faɗa wa manzon Allah da sahabbai cewa wa mai asabakun yau maltar aljama'ani cewa abin da ya same ku a ranar da waɗannan jama'a guda biyu suka haɗu bai same ku bane ba illa bi iznillah sai da iznin Allah Allah ne ya so wannan abin ya kasance sai ya ni wato sai ya kasantu da faɗin Allah maɗaukakin sarki da yake cewa Allah maɗaukakin sarki yake cewa Allah zina iza asabatu musiba qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un waɗannan waɗanda idan wata masifa ta same su sai su dinga cewa inna lillahi lalle mu daga Allah muke wa inna ilaihi raji'una sannan zuwa ga Allah muke komawa sai Allah ce masu irin waɗannan ɗabi'un ulaika alaihim salawatun min rabbi masu irin waɗannan ɗabi'un suna da wani yabo daga wajen Ubangijinsu, wa rahama sannan kuma suna da jin ƙai wa ula'ika humul mutaduna sannan kuma waɗannan su ne wato shiryayyu. Allah maɗaukakin sarki ya faɗi waɗannan ayoyi guda biyu da muka karanta ɗin ne bayan Allah ya faɗa cewa ya yi alƙawari sai ya mi sai ya jarrabu wato bayi yake cewa wala namlu wannakum bi shay'in min al-kawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi was-samarat wa bashshiris sabirin Allah ya ce wallahi tabbas sai mun jarrabe ku shine wala namlu wannakum bi shay'in da wani abu min al-kawf wato na tsoro wal da kuma yunwa shine min al-kawf wal-ju'i wa naqasin min al-amwali da kuma tauyewar wato dukiya da mutum yana da shi ya wayi gari ya zama wato fakiri duk wannan Allah ya yi alƙawarin wannan shine wa naqasin min al-amwal wal anfus da kuma tauyayar wato rayuka cewa kaga wani ɗansa ya mutu ko matarsa ta mutu ko babansa ya mutu duk wannan alƙawari ne na Allah shine wa anfus was samarati da kuma wato ƴaƴan itace lala kaga wani yana da lambunsa sai kawai wani abu ƙwari ko tsuntsaye su zo su cinye wato abin da bishiyoyin suka haifa ko gonarsa farisi abin nan ko abin da ya kama da haka dan ce to sai Allah madaukakin sarki ya ce wa bashirus sabirina ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai albishir ga waɗanda suke masu haƙuri sunaye masu wannan haƙurin sai Allah ce allazina idza asabatuhum musiba su ne idan wata masifa ta same su sai su koma zuwa ga Allah su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu daga Allah muke sannan zuwa ga Allah za mu koma Allah ya ce ulaika alaihim salawatun min rabbi masu waɗannan ɗabi'un suna da wani yabo daga wajen ubangijinsu wa rahama da tausayi wa ula'ika humul muktaduna sannan kuma waɗannan su ne shiryayyu shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hadisi ya ce babu wani bawa da wata masifa za ta same shi ya yi istirja'i ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una sannan bayan ya yi istirja'i ya ce Allahumma ajirni min musibati haza wa kallifni khairan minha ya Allah ko hazi kai ya Allah ka menene arjirni ajirni min musibati hazihi cewa Allah ka bani ladan wannan masifar tawa wa kallifni khairan minha sannan ka maye min abin da yafi ta alkhairi manzon Allah ce illa ajjarahu Allah wa kallafahu Allah minha sai Allah madaukakin sarki yani ya bashi ladan wannan masifar sannan kuma ya bashi abin ya mai masa abin da yake shine mafi alkhairi lokacin da muke karatun mukaffiratuz zunub na ibnu taymiya in ba a manta ba ibn taymiya ya kawo ya ce yana daga cikin abin da yake kankar wato zunubai shine wato a samu mutum wato da masifa har ya kawo wannan hadisin da muka karanta cewa lokacin da Abu Salma yana zuwa wurin manzon Allah ya faɗi wannan hadisi da ya zo Abu Salma sai ya karanta wa wato Ummu Salma wato wannan abin nan ban sunan sa hadisin ana cikin haka kuma sai Abu Salma wato sai ya rasu sai Ummu Salma sai ta tuno maganar da mijinta Abu Salma ya faɗa mata sai ta yi istirja'i ce wannan addu'a daga ƙarshe kuma sai ta ce wa zan samu wanda kuma ya fi wato abu salma saboda abu salma ya riƙe ta wato da mutunci ana cikin haka kwatsam sai ga abubakar ya aiko yana mata kiɗiba neman aurenta bata ba shi amsa ba nan ana cikin haka sai ga umar ya aiko shi ma bata ba shi amsa ba kan kat sai ga mai gida shi ma ya aiko ya ce a zo a faɗa wa ummu salma yana buƙatar ta in musulma ta ce kaza kaza manzon Allah ce ba komi kishi za mu roƙa miki Allah ya yaye miki ya'ya kuma za mu riƙe miki ta zo ta auri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu da Abu Salma da manzon Allah wane ne fa alkhairi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ka duk wata wanda wani abu ya same shi ya maida al'amarinsa zuwa ga Allah to Allah madaukakin sarki a shirye yake canja masa da abin da ya ci shi wato alkhairi idan bai yi hakurin ba ma kuma masifar da Allah ya riga ya rubuta ta ba za a fasa ba saboda Allah ya riga ya rubuta kaddarorin bayi kamar yadda za mu tun kafin ya halicci duniyan nan da shekara dubu hamsin abin da ya rage wa bawa kawai ya mai da al'amarinsa zuwa ga Allah sai Allah maɗaukakin sarki ya bashi ladan da bai san adadinsa ba da Allah ya ce inna ma yuwaffa sabiruna ajruhum bi ghairi hisab abin sani kawai ana bawa masu haƙuri ladaddakin su ne ba tare da lissafi ba iji iji Allah subhanahu wata'ala amma idan yayi raki yake ganin cewa ko Allah ya washe shi kaman a ɗabi'a ta ɗan adam kamar yadda malamai suke faɗa cewa fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akram shi ɗabi'a ta ɗan adam yana ganin idan Allah ya masa ni'ima ya bashi wadata ya bashi babban ofis yayi sai ga kaman cewa Allah madaukakin sarki yana son sa shine ya bashi sai dinga cewa rabbi akram alhali wannan kuma ba shine soyayyar Allah yawa manzon Allah ya hadisi ya ce inna allaha yu'id dunya liman yuhibbu wa ma lam yuhib wa la yu'id dina illa liman yuhib Allah madaukakin sarki yana bada duniya ga wanda yake so da wanda baya so amma kuma baya bada addini sai ga wanda yake mi yace law kanatu dunya ta'julu inda allahi janaha ba'udin ma shariba minha kafir shirbata ma'i da duniyan nan ta kai fiffikan ta kai darajar fiffikan sauro a wurin Allah manzon Allah ce da kafiri bai sha muƙudiyar ruwa a cikinta kenan samun abin duniya ba shi ne nuna soyayyar Allah maɗaukakin sarki ba yadda da haka mutum ba zai na bugan ƙirji ba don ya samu abin duniya to ɗabi'a ce ta ɗan adam Allah sai ya faɗa sai ya sake faɗan kuma ɗabi'ar wata ɗabi'a daga cikin ɗabi'un ‘yan adam ɗin sai ya ce fa amma iza mabtalahu fa qaddara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan amma idan ubangijinsa ya jarraba shi ya kaddara masa arzikinsa ya yi shi talaka ko ya yi shi karamin ma'aikaci ko abin da ya kama da haka ya dinga tunowa cosmate ɗinsa ko classmate ɗinsa na firamare suna abuta a nnpc sai yana dinga cewa rabbi a hanani lalle ubangiji na ya walakanta ni ni kan bai daraja ni ba ɗabi'a ce ta ɗan adam ko da bai faɗe shi a lisanin halin a lisanin nutuf ba sai ka ga yana faɗan sa a lisanin wato ha to idan mutum bai yi hakuri da matsayin da Allah madaukakin sarki ya ajiye shi ba sai ka ga yayi asara duniya da lahira shi yasa Allah ya ce wa minan nasi man ya'budu Allah ala harfi fa in asabahu alkhairu idima annabi wa in asabathu alfitna in qalaba ala wajhi kasurar duniya wal akira zalika huwa al-khusranul mubin Allah madaukakin sarki yace daga cikin mutane min inda ba'idiyya ne wasu daga cikin mutane Allah yace ya abudullaha ala harfi suna bauta ma Allah a bisa tsoro bisa fargaba gefe gefe musuluncin dai suna yin sa ne dai baina baina saboda ba su samu abin da suke so ba shine ya abudullaha ala harfi Allah ce fa in asabahu al idan wani alkhairi ya same shi idima annabi sai kaga ya samu nutsuwa yana ta annashawa yana nuna farin cikin sa amma daga akasin alkhairi ya zo Allah ce wa in asabathu fitna amma daga zarar wata fitina ta same shi in qalaba ala wajhihi sai ya juya akan fuskar sa ya ce to ni sallar ma na dai ba haka aka ce wani ya faɗa wai tun da dai bai samu abin da yake so ba sallar ma ya je yana ganin kamar a Allah zai yi wa sallar shi komi ruwan Allah da sallar ai ibadar bawa ba za ta ƙari Allah da komi ba sannan rashin ta kuma ba za ta rage Allah da ni ba da kun ruwa mu ruwan Allah da shi shi dai ina rabbaka labil ubangijinka yana nan a madakata yayi wuta tana nan tana jiran yan iska zai babbaka su a cikin tana nan to in qalaba ala wajhi sai Allah ya ce kasurar duniya wal akhirah masu irin wannan ɗabi'un su ne waɗanda suka yi asarar duniya suka yi asarar ina lahira a duniya dai gashi abin ya riga ya faru a lahira kuma sun je gaban Allah babu lana shine kasurar duniya wa akira sai Allah ce zalika huwa al-isbanu mubi wannan ita ce asara wacce take wato bayyana ya iji Allah madaukakin sarki abu yana samun mutum a yanzu kullum muna faɗa sai daga an ce a je wai a duba wai hannu aka sa masa ba ma inkarin cewa za a iya sa masa hannu saboda makiya suna hadisi yace kullu zu kullu zi ni'matin mahsud duk wani ma'abucin ni'ima abin yi wa hasada in dai Allah ya maka ni'ima to zaka samu wanda yake maka hasad wannan shi to amma shin wanda yake maka hasada shi ya maka wannan abin nan din dukiyar ta ya kasu ko cinikin ya kasu ko abin da ya kasu babu garanti Allah sadi ana fahimta babu garanti Allah in ya ga dama zai iya jarraban bawansa ba tare da an sa masa hannu ba ana iya kuma sa masa hannun a masa sihiri to da aka ce an masa to alamomin sihiri sun bayyana a gare shi Allah sadi ana fahimta kaga in ba alamomin sihiri ne suka bayyana a gare shi ba sihirin aka masa ba ibtila'i ne to a neman wannan aje a kunce sihirin in ba a yi sa'a ba sai aje a na shan shine warware sihiri da sihiri kuma shi ma kafirci babu bambanci da mutumin da ya sihiri a farko da wanda aka je aka warware masa sihiri da sihiri haka Muhammad bin Abdul Wahhab ya faɗa a cikin littafinsa Kitabut Tauhid shine babi sukutun yayi babun an-nushra shine babun da ake warware sihiri da sihiri ba a warware sihiri da sihiri sai dai a warware sihiri da mi ayoyin alqur'ani ko waɗansu addu'o'i ma'asura waɗanda suka tabbata daga bakin manzon Allah sallallahu kun ga wancan na farko ya bata shi ma wannan ya mi dukkan su sun zama batattu sun je sun yi asiri wa sihiri kuma sihiri da nassun qur'ani da nassun hadisan manzon Allah kafirci malam ke cewa wa qad taqaddama fi hadisin jibril ya riga ya gabata wato a cikin hadisin jibril da jibril ya tambayi manzon Allah akbirni anil imani ka bani labari akan imani sai manzon Allah ce masa tu'minu billahi ko a ciki da yake faɗa masa tu'minu billahi wal yawmil akhir har yazo ya ce masa wa tu'minu bi qadarin khairihi wa sharri kai imani da kaddara alkairinta da kuma mi sharrinsa sai ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yake faɗa ba a wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya faɗa yake cewa yake faɗa wa Abdullahi dan Mas'udin a lokacin da ya ɗauko shi a bayan jaki in ba na manta ba kowa manzon Allah yake faɗa masa daga ciki dai yake faɗa masa wa'alam annama asabaka lam yakun liyaqta cewa abin da ya same ka bai kasance zai kuskure maka ba wa ma aqda aka lam yakun lisi ba abin da kuma ya kuskure maka bai kasance zai same ka duk abin da kaga bawa ya same shi da tun fil azar Allah madaukakin sarki ya riga ya rubuta abin da bai samu ba kuma Allah madaukakin sarki bai rubuta ba ka duba yanzu za a bani a ban sunansa appointment amma a aure kaza wane ya je mun makarkashiya daman Allah can bai rubuta yau da Allah ya rubuta wala duk makarkashiyarsa sai an yi niyi sai an bashi wannan hakan ya sa Allah ce ma asaba min musibatin fil ardi wala anfusakum illa fi kitabin min qabli an nabaraha inna zalika ala Allah yasir لكي لا تعصوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مقتال Allah ce babu wani abin da zai faru na masifa a bayan ƙasa ko a jikunan a ce ga wata masifa ta zo bayan ana kidnapping ba ana ban sunan sa wane ne bandits din nan ga sunan dai abubuwa da yawa duk wannan ba masifa bane ba babba ma ko ga boko haram ko to ba wata masifa da za ta samu a bayan ƙasa wala ala an fusukun ko akan kayi kan kaga wani yayi zazzabi ko yayi an hatsari da shi ya karye ko abin da ya kama da haka Allah ya ce illa fi kitabi sai wannan abin yana cikin littafi a rubuce wani littafi exercise book Allah ya rubuta a cikin lauhul mahfuz ya rubuta tun kafin ya halicci duniya da shekara dubu hamsin manzon Allah ce lamma lamma kalaq Allahu al-qalama qala lahu uktub a lokacin da Allah ya halicci alƙalami sai ya ce masa rubuta sai alƙalam ya ce wa Allah ma aktubu mi zan rubuta sai Allah ya ce masa uktub ma huwa ka'in ila yawmil qiyamah rubuta abin da zai faru har zuwa ranar tashin alkiyama alƙalami ya rubuta to yaushe wannan abin ya faru shine kafin Allah ya halicci duniya ko sama da ƙasa da shekara dubu hamsin shine illa fi kitabin min qabl an nabara cewa tana cikin lauyin mahfuz a rubuce tun kafin tun kafin mu halitta ta yanzu yau idan wani ya je cikin ɗansa ne ya yanka albufinsa ya ɗebe masa kuɗinsa Allah ya rubuta tun kafin ya halicci duniya da shekara dubu hamsin cewa ranar sha biyu ga watan almuharra wani ɗan wani zai je cikin azare ɗansa ne zai sace masa kuɗinsa Allah ya riga ya rubuta abin da ya rage rana da ni lokaci shi ne kai abin da Allah ya riga ya rubuta sai Allah ya ce ya yanka ne ba don komi ba kai la ta asau alama fatakum kada ku dinga bakin ciki cikin abin da ya kurce mu yanzu aka zo masallacin nan aka zo ana zaune ana zuwa aka same ni aka miƙo min ɗari biyar kuma malam ɗari uku ɗari biyu ɗari ɗari ɗari sai da aka zo kan na ƙarshe sai aka ce bawan Allah iya hakuri kuɗin ya kare to kar ya bakin ciki idan Allah ce kai la ta'sau ala man fata dan kar ku bakin ciki cikin abin da ya kurce mu wala tafrahu bima atakum kuma kada ku dinga yin alfahari cikin abin da Allah ya baku dan Allah ya baka wani abu na duniya ka dinga jiji da kai kana daga kai Allah ya ce wallahu la yuhibbu kulla muqtalin fakur lalle Allah madaukakin sarki baya son duk wani mai jiji da kai wato kuma mai alfahari haka manzon Allah haka Allah madaukakin sarki ya faɗa a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa yake cewa almu'minul qawi khairun min khairun wa habbu ila Allah min mu'minun da'if cewa mumini mai karfi mai kasa kasa mai neman na kansa idi manzon Allah a habbu ilallahi shi ya fi soyuwa a wurin Allah maɗaukakin sarki min mu'minin da'ifin daga mumini wanda yake mai rauni shi kawai ya zama ɗan malalaci malalaci ga imanin amma kuma ga lalaci baya kaza kaza sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa fi kulli manzon Allah ce wa fi kulli khairin ihris ala ma yanfa'uka cikin kowane alkhairi kai kwadayin abin da zai amfane ka ko yace ihris ala ma yanfa'uka ka dinga yin kwadayi cikin abin da zai amfane ka a rayuwarka sai yace wasta'in billah sannan kuma ka nemi agajin Allah madaukakin sarki wala ta'ajaz sannan kuma kada kai raki haka manzon Allah ya kullum mutum ya dinga tunanin ni zai ya zai juya goma ta koma ashirin shi ne ihris alama yan ya zai je ya sa a masa haro a gona ya zuba iri sannan in ya zuba kwano biyar na gyada ta koma kwano goma ko ashirin kullum shi ne ihris ka dinga kwaɗai alama yan abin da zai amfane ka to bayan ka yi tunanin wannan ka yi bajetin ɗin abin da kake gani zai kawo maka ci gaba to ba kuma kawai sai ka je ka watsa iri a gona ba manzon Allah ce wasta in billahi sai ka nemi agajin Allah ka ce Allah ina so zan watsa iri a gona Allah a taimaka manzon Allah ce wala ta'jaz sannan kuma kada ka kaciya kar ka je ka watsa irin kuma ka zo ka zamo malalaci ka bar gonar wato ciyawa ta ɓaci kai iya tukuru iya wato ƙarfinka shi yasa Allah ce wannan zina jahadu fina la lahadi yannahu subulana wa anna Allah lamal wato musulmi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa in asabaka shay'un to idan kuma ka je ka yi kokari gashi dai ka samu kasuwancin da zaka yi an buɗe shagon an yi komi ko ka je ga noman da kake so ka yi an je an buɗe an yi komi ka je sannan ka yi addu'a ka nemi agajin Allah sannan baka gajiya ba wajen yin aikin ba baka zamo malalaci ba kullum kana hanyar gona kai da ɗan bare ma kuna aikin to kuma sai aka yi a samu akasi sai shinkafar ba ta yi kyau ba ko gyaɗar ba ta yi kyau ba ko kuma jarin ya lalace na shagon manzon Allah sai ce wa in asabaka shay'un idan wani abu ya same ka akasin abin da baka so to fala taqul kada ka ce law anni fa'altu kaza lakana kaza wa kaza da na aikata kaza da kaza ai da ya zamo kaza da kaza ai da na sani da ban saka wannan takin ɗan feshin ba da yuriya na saka manzon Allah ce kada ka faɗa ai da na sani da ba sana'ar abin nan nayi da kuɗin nan nawa ba da da abin kaza nayi da an zuban yi asara manzon Allah ce kada ka faɗa ni za ka ce idan manzon Allah ya ce walakin kulka ce qaddarallahu wa ma sha'a fa'ala haka Allah ya kaddara abinda Allah ya so shine yake faru ka ja bakin ka kai shi ka je ka kashe dubu ɗari da hamsin a gonar shinkafa sai aka zo aka yanke sai gaba ɗaya ba ta samu abin sunansa bai wuce buhu biyu aka samu ba za ka ci ai da na sani da ban yi noman shinkafan nan ba gashi nan nayi asara ka ce kaddara Allahu wa ma sha'a fa'al haka Allah ya kaddara kuma abin da Allah ya so shine yake auku me yasa manzon Allah ya faɗi wannan magana ɗin sai a wata ruwayar manzon Allah ya ce fa inna lau domin kalmar lau mutum ya dinga cewa lau da na sani da kaza taftahu amalar shaidan tana bude wato aikin shaidan din daga nan sai ka sanya wa mutum abin nan wani abu ya dinga ji a ransa ai kaza da kaza har ma ya dinga wani tunani in ma ya zo ya furta wani abu ko abin da ya kama da haka in ba a yi saba ma in kasuwanci ne irin abin da muka faɗa ɗazu lauɗin ta ɗauke shi ta kai shi zuwa ga bokaye ya ce haru aka sa masa amma kai idan ya ja bakinsa ya shiru ya ce ƙaddarar lahu haka Allah ya ƙaddara wa ma sha a fa'ala abin da Allah ya so shi ne yake aikatawa ai Allah ne bai ƙaddari zai ci riban noma ko ba haka bane ba haka ya ga mutum ya turke bijiminsa bijimin nan ƙatoto wanda in yana ganin an kai shi kasuwa yanzu bijimai suke tsada ya ke wajen shekara da rabi yana ba shi busa da an guriya a babin misali sai yana ƙoƙarin watan gobe zai kai shi kawai sai daga kuma aka ji ya faru la'alla ya zo yana burburwa a ɗauko wuƙa a zo a yanka a kira mahauci ya zo ya ba shi abin da ya ba shi ya ce ai tun watan jiya nake so zan kai bijimin nan ai da na sani da na kai shi a kawai ya ja bakinsa ya suru ya ce ƙaddarar lahu ma sha'a zancen watan jiya ya yi ya riga ya wuce haka Allah madaukakin sarki ya hukunta masa sai mai da al'amarinsa zuwa ga Allah subhanahu wato wata'ala malam yake cewa wa qala sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana faɗa kulli shay'in bi qadarin hatta al-ajaz wal wal kais wal kis manzon Allah yana faɗa cewa kowane abu yana da kaddararsa hatta al-ajaz ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta raki da kasala kaga wani yayi wato ban sunansa ya zama wato malalaci to kaddararsa kenan abinda aka kaddara masa sannan kuma wal kais da kuma dabara da jajircewa duwan kaga shi yasa manzon Allah ya ce al kais man dana nafsu mai wayo mai dabara mai hazaka daga to in kaga mutum ya zama mai hazaka to haka kaddararsa haka shi kai ɗin wai abin na hausawa ko ɗan buga-buga shi da in dai abu zai goma za ta koma ashirin shi zai je yau ka ganshi yau da waccan sana'ar gobe ka ganshi da waccan jibi ka ganshi to kaddara sakiyar shi kuma wanda ka ganshi manaraci kullum a gindin garu yana zaune lala shi ma haka kaddara kenan shine abin da manzon Allah ke nufi hatta al-ajaz wal mi wal qais har ragwantaka da kuma mi hazaka duk kaddara ce komi aka Allah madaukakin sarki ya rubuta to abin da yake gabawa shine mutum ya imani da kaddara shi yasa wani hadisi manzon Allah yake faɗa yace da ɗayan ku zai ciyar kwatankwacin dutsen Uhud na zinare waɗanda suka je maka sun je Madina sun ga girman dutsen Uhud da zai ciyar kutun gujin dutsen Uhud ba na nairar Najeriya ba fa na zinare iji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce Allah ba zai karba ba idan ba zai imani da kaddara kenan duk aikin bawa Allah madaukakin sarki baya karbansa in dai bai yi imani da ni ba kaddara sallarsa tana nan Allah babu ruwansa da ita azuminsa tana nan Allah babu ruwansa da ita sada zumuncinsa babu komi Allah ba zai karba ba saboda bai yi imani da ɗaya daga cikin rukunan imani guda nawa ba guda shida wanda kuma ita ce har yanzu ake ta jaja ake ne ake ja'ija da ita wato da mutane zaka ga mutum ya yi imani da Allah eh Allah samun me ne ya yi imani da manzon Allah do amma in an zo imani a babun kaddara anan kuma zaka ga ana ta ja ana ta ja ana ta ja sai wanda Allah madaukakin sarki ya kaddari yana da zuciya wacce take wato salima muna roƙon Allah madaukakin sarki ya azurta mu da zuciya wacce take wato kubutacciya malai ke cewa kan maratibul wato ban sunan sa imani bi qadam cewa nawa ne matakan imani da qaddam ta yaya mutum wani matakai ne idan mutum ya bi su ya yi imani da qaddam cewa imaninsa da qaddara wato ya riga ya cika malai ke cewa al'imani bi kadari ala arba imarat to imani da kaddara suna da waɗansu matakai guda hudu martabatul ula mataki na farko shine imani bi ilmin lahi muhidin bi kulli shay mutum ya imani da cewa ilimin Allah kewaye yake da kowane abu allazi la ya'zubu anhu mithqala dharratin fis samawati wala fil ard wanda Allah wanda wani abu daga cikin sammai da kasai ko aminane ban sunansa la ya azubu anhu misƙalar zarratin cewa misƙalar zarratin wani abu dade da ƙwayar zarra la ya azubu anhu baya ɓuya da Allah fis samawati a cikin sammai wala fil arabi ko a bayan ƙasa mutum ya ji a ransa cewa Allah yana sane da komai iliminsa ya kewaye komai wa annahu ta'ala qad alima abin nan jami'a kalqihi kuma ya yi imani da cewa Allah ya san halittunsa ga baki ɗaya kabla an ya kilika hutun kafin ya halitta su kafin ma Allah ya halitta su Allah ya riga ya san su wa alima arzaqahum kuma Allah madaukakin sarki ya san wato arziki amina me jami'in arziki Allah madaukakin sarki ya san arzikin bayan su tun kafin ma ya halitta su wa ajalihim kuma Allah madaukakin sarki ya san ajalin su yaran da za su mutu duk Allah madaukakin sarki ya sani wa aqwalin da kuma wato zantuttukan su duk abin da mutum zai faɗa Allah ya riga ya sani iyakacin abin da aka iba masa na zantuttuka Allah ya sani wa a'malin da kuma wato ayyukan su wa jami'i harkatihim da kuma dukkan motsin su Allah madaukakin sarki ya sani wa sakanatihim da kuma shirun su adadin motsi ya tashi daga nan ya kudu ya arewa Allah ya riga ya iyakance adadin ya zauna ya shiru baya motsi ko ya kwanta shi ma duk Allah madaukakin sarki yana da wannan ilimin wa asrarihim da kuma boye aminane abin da yake asiran su wa alaniyatihim da kuma abin da yake a bayyana nasu wa man huwa minhum min ahli janna sannan kuma yaji cewa Allah ya san wane ne ɗan ɗan aljanna daga cikin bayinsa wa man huwa minhum min ahli nari sannan kuma Allah ya san wane ne ɗan wuta daga cikin su duk Allah ya riga ya san waɗannan abubuwa Allah ya ce yasa manzon Allah ya hadisi yake cewa a lokacin da Allah ya halicci wato aljanna sai ya halitta mata wato ahalinta menene alhalitun suna kokan wato iyayensu sai ya halitta wuta ita ma sai ya halitta mata wato ɗan wuta a lokacin suna wa iyayensu haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to dai martaba na farko na imani da kaddara shine mutum ya san Allah masanin waɗannan abubuwa ne sai ya ce almartabatu saniya wato martaba ta biyu shine al-iman bi kitabatu zalika cewa mutum ya imani cewa Allah madaukakin sarki ya rubuta wato haka wa annahu ta'ala qad kataba jami'a ma sabaka cewa Allah madaukakin sarki ya rubuta dukkanin abin da ya gabata bihi ilmuhu wanda Allah madaukakin sarki yake da ilimin sa duk abin da Allah yake da ilimi akan sa Allah ya riga ya rubuta shi a ina a lauhil wato mahfuz wa annahu ka'inin kuma cewa abu ne wanda zai auku zai faru malam yace wa fi wa fi damni zalika wa ko wa fi damni zalika yana daga cikin abin da ya kunshi haka shine al-imanu billahi wal qadam eh allahi wal qalam mutun yayi imani da allon lauhil mahfuz da kuma wato al-qalam wato al tunda dai in babu allon babu wurin da aka rubuta sannan idan babu alƙalamin babu abin da aka yi min rubutun da shi da haka idan har mutum ya yi imani da cewa Allah ya rubuta ƙaddarorin bayi duk abin da Allah yake da iliminsa cewa na ƙaddarorin bayi a rubuce yake a wurin Allah to kuma ya kunshi mutum ya imani cewa Allah samanne ne sannan shi ma alƙalamin menene cewa samanne ne Allah ya riga ya samar da shi amma almartabatu salisa wato mataki na uku daga cikin matakan wato imani da kaddara shine imanu bi mashi'atullahi an-nafisa mutum ya imani da mashi'a wato so cewa abu ba zai faru ba sai Allah ya so wa ma tasha'una illa to yaji aransa cewa duk abin da ya gani ya faru Allah ne ya so wallahu kalakakum wa ma ta'amaluna Allah shine ya halice ku da abin da kuke aikatawa to da haka ji a ransa akwai mashi'ar Allah a ciki annatiza wacce take wanzazziya wacce Allah madaukakin sarki yake yin ta nan take wa qudratihi annatiza sannan ya ji a ransa akwai kuma ikon Allah wacce take ita ma wanzazziya ko kuma wacce take aukuwa nan take sannan wa qudratihi ash-shamila sannan kuma akwai ikon Allah wacce take wato gamammiya yana daga cikin tun malam ce wa huma mutalazimani waɗannan ƙudiratun nafiza da ƙudiratun shamila suna tare da junansu ba sa rabu akwai ƙaddara wacce take wanzazziya akwai kuma ƙaddara wacce take gamanniya duk suna tare shi ne ya talazamani wato huma ya talazamani min jihatin ma wato ta ɓangare min jihatin ma kana wa ma sayakunu ta ɓangaren abin da ya faru da kuma abin da zai faru nan gaba malam ce wala mulazamatu bainahuma min jihatin ma lam yakun wala huwa ka'in towa ba sa yin mulazama tarayya ta bangaren abin da bai kasance ba wala huwa ka'in kuma ba zai kasance ba malam ce fa ma sha Allahu ta'ala fa huwa ka'in abinda Allah madaukakin sarki ya so shine yake afkuwa bi qudratihi da ƙudurar Allah ɗin maɗaukakin sarki la mahalata wato babu wato kokonto wa ma lam ya sha illahu abinda Allah maɗaukakin sarki bai so ba lam ya kun cewa baya aukuwa li adami mashi'atin lahi iyahu saboda Allah baya son faruwarsa mun fahimci wannan magana ɗin duk da mashi'atu mashi'ar Allah ta kasance kashi biyu akwai mashi'a wacce take kauniya akwai mashi'a wacce take shar'iyya wani abin Allah ya so faruwarsa amma ba dan Allah yana so sa ba shi na ke kiransa mashi'a wacce take mai kauniya cewa yanzu ba Allah ya kaddara daga cikin bayinsa akwai waɗanda za su shagiya amma Allah yana so a shagiya amma kuma akwai mashi'ar Allah wacce take mai shar'iyya ita ce kamar sallah Allah ya kaddara a cikin bayinsa akwai waɗanda za su yi sallah saboda Allah yana son mi wato yana son wato sallah shine abin da ko abin da abin da Allah ya so shine yake faruwa abin da Allah madaukakin sarki bai so ba wato baya faruwa shine lali adami qudratin lahi alaihi wai ba don Allah ba shi da iko akai abin da kaga bai faru ba to Allah ne bai so ba ruwan ba amma wai ba don Allah ba shi da mi ba ba shi da iko akai ba Allah yana da iko bai so ya faru bane ba a babin misali an zalika malam ke cewa qala Allah azza wa jalla Allah madaukakin sarki ya faɗa wa ma kana Allah wa ma kana Allah liyujiza wa ma kana Allah Allah madaukakin sarki bai kasance ba liyujizahu min shay'in cewa wani abu wato ya gajiyar da shi fi samawati wala fi tsarari a cikin sammai ko a ƙasai innahu kana aliman kadira Allah madaukakin sarki ya kasance aliman wato masani ne kadiran sannan kuma Allah maɗaukakin sarki ne iko malam yake cewa almartabatu rabi'a wato mataki na hudu daga cikin wato matakan imani da kaddara dole mutum ba zai zama imaninsa da kaddara ya zama imani ba har sai ya kiyaye waɗannan matakai guda hudu to na hudun shine al-imani bi anna Allah ta'ala khaliqu kulli shay'in imani da cewa Allah shine mahaliccin kowane abu wa annahu ma min zarratin في السماوات ولا في الأرض ولا فيما بينهما إلا والله خالقها يجي أرنسا cewa ما من ذرة babu wata ƙwaya fi samawati a cikin sammai wala fil arabi ko a cikin ƙasa wala fi ma bainahuma ko abin da yake tsakanin sama da ƙasa in dai ƙwaya ce wanda ba a iya ganin ta ma sai da wannan microscope ne ne microscope din na in dai akwai ta tana na to mutum ya ji a ransa a cikin sama take ko a ƙasa ko a tsakanin sama da ƙasa ya ji a ransa cewa Allah maɗaukakin sarki shine wato ya halicce ta wa kaliku harkatuha kuma Allah madaukakin sarki shine mahalicin wato motsinta in ƙwayar ta motsa waye ya motsar da ita Allah wasa kanatiha kuma Allah maɗaukakin sarki shine mahalicin wato shirinta idan ta zauna a wuri ɗaya bata motsa ba Allah maɗaukakin sarki shine wato ya halicci haka subhanahu cewa tsarki ya tabbata a gare shi la khaliqa ruhu, babu wani mai halitta koma bayansa wala rabba suwaku sannan babu wani ubangiji koma bayan shi shi to waɗannan su ne maratubul alminene imani bil qadar al arba'a su ne matakan imani da ƙaddara guda kuɗi da malam ya kawo mana to idan mun zo karatun gaba za mu ji dalilai akan kowace martaba a ƙur'ani da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina ga saboda ƙorewar lokaci da mu tsaya a nan abinda muka karanta daidai muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu lada abinda muka kuskure kuma muna roƙon sa subhanahu wata'ala ya yafe mana karancin sanin mu ne da kuma fusiga na shaidan sannan mun yi tawassuli da abinda muka karanta din Allah madaukakin sarki ya wuce mana gaba a cikin al'amuran mu ya biya mana bukatun mu na alkhairi abinda ba alkhairi bane bai canja mana da mafi alkhairi marasa lafiya cikin mu ya ba su lafiya masu damuwa cikin mu Allah madaukakin sarki wato ya yaye musu waɗanda suke fama da waɗansu abin nan sunansa matsaloli Allah maɗaukakin sarki ya warware musu waɗanda ake bin su bashi daga cikin mu Allah ya ba su iko su biya bashin da ake bin su kafin wato ta Allah ta kasance ya ba mu kyakkyawar cikawa ya sa furucin mu na ƙarshe zamo shine kalmar shahada a rayuwar mu ɗan kasuwan cikin mu Allah ya sa albarka a kasuwancin su ya albarkaci wato jarurrukan su masu sana'o'in cikin mu Allah maɗaukakin sarki ya sa albarka a cikin wato sana'o'in su ma'aikatan cikin mu Allah maɗaukakin sarki ya sa albarka a cikin aikin su ya sa su gama da aikin lafiya kuma Allah madaukakin sarki ya fitar musu da haƙoƙinsu idan sun yi ritaya wato a wajen azzaliman shugabannin nan Allah madaukakin sarki marigayenmu Allah madaukakin sarki ka yafe musu zunubansu ka sa kabarinsu ya zamo dausayi ne daga cikin dausayin aljanna Allah waɗanda iyayensu iyayensu iyayensu suka riga mu wato gidan gaskiya Allah ka gafarta musu Allah waɗanda iyayensu suna nan Allah madaukakin sarki ka raba su da su lafiya sannan kuma su ma ka yafe musu wato zunubansu ka shigar da su aljanna Allah da mu da su ga baki daya rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin allahumma anta alladhi amartana bi du'aika wa wa'adtana bi ijabatika faqad da'unaka kama amartana fastajib lana kama wa'adtana ya arhamar rahimin ya rabbal alamin allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu al-hazana idha shi'ta sahla allahumma sahhil lana umurana kullah allahumma sahhil lana umurana كله اللهم سهل لنا أمورنا كلها اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا والأمل المتقبل اللهم علمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين